وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامن تقبل كراتو إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani allah ya ji kan malam da rahama a wancan sati a mun shigo cikin adiyatul istiftah addu'o'i da manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa domin buɗe ɗaya daga cikin sallolinsa a kamar da muka yi bayani addu'o'i ne da ake karanta su lokacin da masallaci ya yi kabbara harama ya ɗora hannunsa na dama a kan na hagu kafin ya shiga karatu shirin da ake yi waɗannan addu'o'i ake fara karantawa domin karanta guda uku ne ko guda hudu daga ciki insha Allah ta'ala kuma yanzu za mu ci gaba za mu tashi ta hudu ne za mu tashi ta hudu mala ya ce mithluhu aidan ila qawlihi ma'ana za a karanta addu'ar da muka karanta a baya ita ce wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard zuwa karshe amma ita idan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi karanta ta baya zuwa karshen ta idan ya zo ila qawlihi inda yake cewa wa ana awwalul muslimina ma'ana la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina iyanan yake dakatawa baya ƙara shi ƙarshen sannan kuma wa yazidu sai ya ƙara a ita wannan addu'ar yace Allahumma hdini li ahsanil akhlaq Allah ka shiryar da ni zuwa mafiya kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda yake shirya shiryawa zuwa ga kyawun ɗabi'u sai kai ya ubangiji wa qini sayyi'il akhlaqi wal a'mali ka tsare ni daga munanan ɗabi'u da kuma ayyuka la ya ƙi illa anta babu mai tsarewa daga munanan ɗabi'u da ayyuka sai kai ya ubangiji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani lokacin kuma yakan karanta nan wajen in yace wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal mushriki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai kuma yace Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'aha sayyi'il akhlaq wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta sai kara zuwa nan wajen to haka mutum zai wata rana sai waccan doguwar wata rana kuma sai ya takaice ta zuwa inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya takaice sai addu'a ta biyar daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake karantawa a yayin buɗe sallah ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan ce subhanaka gashi nan sai malai yasa lamba ƙasa sai ce ai usabbihuka tasbihan abinda subhanaka yake nufi ina tsarkake ka tsarkakewa bi ma'ana unazzihuka tanzihan min kullin naqa'isi abin nufi shine ina tsarkake Allah subhanahu wata'ala tsarkakewa daga kowanne irin tawaya duk abin da yake dangi ne na tawaya to ina tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga shi wa bihamdika ai wa nahnu mutalabbisuna bihamdika sannan kuma muna gaurayawa muna cakuɗa waccan tsarkakewa da kuma godiya zuwa gare ka ya ubangiji wa tabaraka yace abin da ake nufi da tabaraka ay kafurat barakatu ismuka idza id wujida kulli khairin min min dhikri ismika yace ai abin da ake nufi shine kafurat barakatu ismika albarka sunayenka ta yawaita saboda dukkan wani alkhairi ana samun sa ne yayin da aka aka ambaci sunan Allah subhanahu wataala shi sa al- a- annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake faɗa tare da cewa hadisin da wasu da da yawa daga cikin malamai suna gani akwai matsala a cikin sa dukkan wani al'amari da mutum zai fara shi ko zai aikata shi sai kasance bai ambaci sunan Allah a cikin sa ba sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa na al'amari al'amari ne mai yankakkiyar albarka ma'ana ba shi da albarka shi sa duk abin da zaka yi sai ka fara da sunan Allah bismillah to dukkan wani alkhairi da albarka ana samun su ne lokacin da aka ambaci sunan Allah subhanahu wataala to wannan addu'a shine abin da take nufi subhanakallahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika tare da godiya zuwa gare ka wa tabarakasmuka albarkacin sunayenka sun yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya daukaka wa la ilaha ghairuka babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai wa qala sallallahu alaihi wa sallam har ma annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد manzon Allah ya ce tsira da abinci tsar tabbata a gare shi hakika mafi so mafi soyuwar zance a wajen Allah subhanahu wataala shine bawa ya ce subhanaka allahumma sai malam ya sa dash dash dash ma'ana zuwa karshen wannan addu'ar da makaranta a sama subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka to idan kana neman zancen ko magana da Allah ya fi so ita ce wannan addu'a ta shida mithluhu irin wannan addu'ar da muka karanta yanzu shine kace subhanakallahumma wa bihamdika zuwa ƙarshe wa yazidu fi salatin layli amma idan a sallar dare ne wani lokaci idan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka sai kuma ya ƙara ya ce la ilaha illallah thalathan sai ce la ilaha illallah kalmar shahada sau uku الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا شما سأوكو إذا أسأل الدرني النبي تيرا دا أمنسي سكارة تبتا أغريشي ولو كتشي كان كارا وانا سي الدعاء تبكوي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله بكرة وأصيلا فإتما وانا النبي تيرا دا أمنسي سكارة تبتا أغريشي أنا كرنتاتا idan zai buɗe sallah da ita kun ga wannan ai gajeriya ce kwarai da gaske yanzu yanzu ma na san wani haya haddace ta ko da ke ba da yawa dama an haddace ta tunda yana ɗaya daga cikin zikiran da ake yi a kwanakin sallah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kafiran wa subhanallahi bukratan wa asilan to sai malam yace istaftaha bihi rajulun min as-sahabati fa qala sallallahu alaihi wa sallam ita wannan addu'ar asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum daga cikin sabai ya buɗe sallarsa da ita wani mutum zai fara sallah bayan ya yi kabbar harama kawai sai ya ce Allahu akbar kabiran alhamdulillah kafiran subhanallahi bukratan wa asila manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jin sa lokacin da manzon Allah ya gama sallah fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ajabtu laha yace wannan abinda wannan bawan Allah ya faɗa na addu'o'i nayi mamakin su futihat laha abwabus sama'i yace dukkanin kofofin sama an bude ta saboda wannan addu'ar da ya karanta duka kofofin sama sun bude yadda kuka san kofofin sama suke da tsaro bala'iku ne a girki a wajen babu wanda ya isa ya shiga sai an masa izini ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da je isra'i idan ya je sai an kwankwasa waye mala'ika jibrilu ne wa yake tare da kai annabi muhammadu ne sallallahu duk mala'iku sun san annabi muhammadu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amma sai sun tambaya an aika masa ne ana neman sa mala'ika ya ce eh ana neman sa sannan sai su bude kofa to amma duk wannan tsaron da ya karanta wannan addu'ar manzon Allah ya ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare sai ga kofofin sama duka sun bude suna jira ta tafi wajen Allah subhanahu wataala kun ga addu'a ce mai matukar girma kenan addu'a ta takwas alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ba wacce ake karantawa bace a tsakanin dagowa daga ruku'u zuwa sujjada ba ita bace ita ma wannan da banci ana karanta ta ne yayin buɗe sallah alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wan hamdan kafiran godiya da take mai yawa tayyiban tsarkakakkiya mubarakan fihi wacce take da albarka a cikinta to haka mutum zai faɗa ita ma wannan addu'ar istaftaha rajulun akhara wani mutum ne daban shi ma daga cikin sabai ya buɗe sallarsa da ita faƙala sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce laƙad ra'aitu ifnai ashara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce na ga mala'iku guda goma sha biyu kowanne ɗaya daga cikinsu yana rige-rige waye zai ɗaga addu'ar zuwa ga Allah maɗaukakin sarki rige-rigen ɗaukaka addu'ar suke zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda girmanta manzon Allah ya ce ya gani to kun ga abin da nake so al'akari da shi anan shine ita wannan addu'ar wannan wani mutum ne daga cikin sabai ya faɗe ta amma da ya faɗe ta sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tabbatar da ita kamar yadda muka sani daman daga cikin sunna abin da ake kira sunna shine akwai abin da yake aiki ne da annabi zai tabbatar da shi da maganarsa ko kuma ya shiru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo cewa ya ga mutum yana wani abu wanda yake na ibada ne ko na wani abu sai annabi ya masa shiru to sai malamai suka ce shirin da annabi akan wani abu ya nuna cewa wannan abin daidai ne kenan dan ka'ida shine la yajuzu tarkul bayani an waqatil haja a janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya halatta a yi shiru a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatarsa duk abin da annabi ya ga ana yi wanda ba daidai ba sai ya magana a kansa idan ma bai gani ba shi Allah subhanahu wataala ya gani zai gaya masa kuma zai za a gyara hakanan idan annabi ya ji an faɗi wani abu wanda yake addu'a ce ko zikiri sai ya tabbatar to shi wannan ya zama ibada to kun ga wannan sahabi da ya faɗi wannan abin sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da shi ba ma tabbatarwa kaɗai ba ku duba falalata da abin da ake samu idan an karanta to kaga wannan ba zai baka dama kai ma ka ce bar ka kirkiro wata ba ni ma tun da wani sahabi ya yi an ce mala'iku suna da girgan ɗaukaka ta to ni ma yanzu baro idan zan tara sallata ni ma na kirkiro ta wani to kai yanzu idan ka kirkiro kai waye zai tabbatar ma da taka ina fata an fahimta ko yawwa kaga babu wanda zai tabbatar da ita tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bar duniya babu kuma wanda ake wahayi a cikin mutane yanzu bari ya tabbatar saboda haka sai dai kai irin wacce wacce suka riga suka gabata ko wacce annabin yayi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko kuma wacce ya tabbatar dukkanin su suna matsayin sunna ce ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ya samu dace sai ta tara Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan ce Allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne mai haskaka sammai da ƙasai wa manfihinna da kuma wanda yake cikinsu shi ne sai malayin sa lamba ƙasa gashi na lamba ta takwas sai ce ai munawwiruhuma ai kai ne mai haskaka su wa bika yahtadi man fihima da kai ne waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suke shiriwa ma'ana da hasken Allah subhanahu wataala halittun sammai da ƙasai gaba ɗaya suke shiriwa walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka an taqayyimus samawati wal ard wa man fihinna kai ne kake tsaye wajen kula da sammai da kasai da halittun da suke cikin su dan ma sai malai sallan ba yace ai hafizuhuma wa ra'ihuma kai ne kake kula da su kuma kake kiyaye su walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka anta malikus samawati wal ard wa man fihinna kai ne mamallakin sammai da ƙasai da abin da yake cikinsu walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka ya ubangiji an talhaƙo kai gaskiya ne kun san alhaƙo ɗaya ne daga cikin sunayen allah maɗaukakin sarki kamar yadda allah maɗaukakin sarki ke cewa zalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil kun ga alhaƙu suna ne na Allah maɗaukakin sarki shi sa babu laifi ka sawa ɗanka abdulhaq na fata an fahimta kamar yadda ake sa abdullahi abdulrahman idan ka sa abdulhaqi yayi sunan Allah ne to gashin annabi ya tabbatar a cikin hadisi antal haqu kai gaskiya ne ya ubangiji wa wa'duka alhaq alƙawarinka gaskiya ne inna Allah la yakhliful mi'ad Allah maɗaukakin sarki baya saba alƙawari wa qawluka alhaq hakanan magana ka ko faɗinka gaskiya ce ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ويفع الله غسكيا مغانا باب ولقاؤك حق haɗuwa da kai gaske ne kowanne ɗaya daga cikin mutane na da da na yanzu zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya koma zuwa gare shi wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne yan uwa da wuta da aljanna a yanzu magana da muke suna nan Allah subhanahu wataala ya tanade su ya samar da su suna nan kowace ɗaya daga cikin su tana jiran wanda zai shiga cikin ta ya shiga cikin ta Allah ya samu a cikin aljanna abin da sanaka wannan magana shine saboda akwai aqida ta mu'tazila wanda suke ganin cewa wata da aljanna babu su yanzu ai ba a mahalicce su ba sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama hisabi gaba ɗaya kaf sannan sai a samar da wuta da aljanna a sa wanda za su shiga ciki to wannan kuskure ne ko shakka babu Allah madaukakin sarki ce wattaqun nar allazi Allah madaukakin sarki ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara ma yaf'aluna ma yu'maruna ya bayani akan wuta da alamar kun sarki ta nadita can kuma yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardi sai ce uiddat lil muttaqina da Allah ya bayani aljanna sai ce uiddat kun ga uiddat fi'li madhi ne ko an tanade ta tana nan lil muttaqina saboda masu tsoron Allah subhanahu wataala saboda haka yanzu magana da muke da wuta da aljanna dukkanin su sai nan Allah madaukakin sarki ya tanade su abinda kawai ake jira shine waɗanda ya su shiga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da faɗa a cikin wannan addu'a wasa'atu haqqun lokacin tashin kiyama gaskiya ne la raiba fiha babu kokonto a cikin sa wannan la raiba fiha din ba a cikin addu'a yake ba wan nabiyuna haqqun annabawa dukkanin su gaskiya ne da wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari a cikin hadisi da wanda Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin alqur'ani da wanda ma Allah bai ba wa annabinsa labari ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin annaba akwai wanda Allah subhanahu wataala ya ba annabinsa labari akwai wanda kwata kwata ma ba a ba annabi labarin su ba amma kuma Allah madaukakin sarki ya halice su kuma sun yi rayuwar su a doron ƙasa to dukkanin su dole ne mutum ya imani da su ya yarda da su gaskiya ne wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma gaskiya ne kamar yadda Allah yake cewa Muhammadun Rasulullah annan Muhammad manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na miƙa wuya wa alaika tawakkaltu da kai na dogara wa bika amantu da kai na imani wa ilaika anabtu izuwa gare ka nake komawa wa bika khasamtu saboda kai nake yin husuma wa ilaika hakamtu zuwa gare ka nake mai da hukunci duk abin da ya taso gare ka nake mai da shi fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul to shine wa bika wa ilaika hakamtu dukkan wani hukunci zuwa gare ka nake komar da shi anta rabbuna kai ne ubangijinmu mai renanmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take faghfirli ma qaddamtu ka gafarta min abin da na gabatar na zunubi wa ma akhartu da abin da na jinkirtar abin da zan yi shi a nan gaba wa ma asrartu da abin da na yi shi a ɓoye ni kadai wa ma a'lantu da kuma abin da na bayyana dukkanin su Allah madaukakin sarki ka gafarta min wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ne ya ubangiji ka fi ni sanin sa me bi wani abin ma kai shi kai baka san kai shi ba to irin waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ka gafarta min shi antal muqaddim kai ne magabaci wa antal muakhir kai ne majinkirci abin da ake nufi da magabaci shine Allah subhanahu wataala ya kasance tun kafin kowa ya kasance ina fatan fahimta shine huwal awwal shine na farko wanda kafin shi babu wani abu sannan al muakhir shine wal akhiru na karshe wanda komai zai gushe kuma Allah subhanahu wataala yana nan kulli shay'in halikun illa wajahu komai zai halaka komai zai gushe sai Allah subhanahu wataala shi shi kadai saboda ka shine al-muqaddim shine al-mu'akhir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim anta ilahi kai ne abun bautata la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai kai wala haula wala quwwata illa billah illa bika babu tsibi babu dabara sai da kai ya ubangiji to wannan addu'a ita ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta ta kun ga tana da tsayi kwarai da gaske irin wannan addu'ar galibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta ta ne a sallar dare amma wannan baya hana ka karanta ta a sallar farilla ma wacce ba sallar daren ba musamman idan sallar da zaka kai ka kaɗai ne babu laifi sai ka karanta amma idan da jama'a ne kamar da muka bayani satin da ya gabata sai kai la'akari da maslahar jama'a yawwa sai kai la'akari da maslahar jama'a kada ka cutar da su wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallam fi salati al-layli kal anwa'il atiya ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya qulu yana karanta wannan addu'a da makaranta yanzu fi salatin layli a cikin sallar dare kal anwa'il atiya kamar nau'ika da za su zo a nan gaba addu'a ta goma malai ce Allahumma rabba jabara'il annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta wannan addu'ar yana cewa ya ubangiji ya a ubangijin mala'ika jibrilu don Allahumma a madadin ya ya unnida ne ya rabba jabara'il to sai aka kawo Allahumma sai aka goge sai aka goge ya din ina fata an fahimta Allahumma rabba jabara'il ya Allah ubangijin mala'ika jibrilu wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil ma'ana wasu manya-manyan mala'iku ne suna ɗaya daga cikin shugabannin mala'ikun Allah gaba ɗaya duka yadda ka san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim su ne shugabannin annabawa da manzanni gaba daya a cikin al'umman mutane to haka a cikin al'umman mala'iku shugabanninsu shine mala'ika jibril da israfil da mika'il su ne shugabanni to kamar kama kafa kake yi kana wa allah subhanahu wataala bambadanci da wasu bayansa makusantansa kamar yadda ka san walillahi al-mathalul a'la maroƙa galibi idan suka zo gidan kofa gidanka sai su tambaya su ce waye babban dan wannan mai gidan ya sunan matarsa ya sunan kaza dinsa sai su rinka cewa baban wane dan wane mijin wanci me yasa suke haɗa ka da waɗannan saboda sun san makusanta ne zuwa gare ka idan aka haɗa ka da su zaka ji daɗi ina fata an fahimta yawwa to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kiran wasu manya manyan bayin Allah subhanahu wataala da suke kusa da Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ce fatiras samawati wal ardh Allah kai ne makagin ya makagin sammai da kuma kasai alimal ghaibi wa shahada ya masanin abin da yake fake abin da yake boye da abin da yake fili anta tahkumu bayna ibadika kai ne kai ne kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa ihdini limakhtulifa fihi min alhaq ya ubangiji ka shiryar da ni cikin abin da mutane suke sabani a cikin sa na gaskiya wato wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske duk yadda kake gani ana sabani to kai Allah ya shirye da kai zuwa ga abin da yake mafi daidai dan yan uwa abin da nake so a fahimta shine sabani ba za a taba daina shi ba har Allah ta shi kasarsa haka Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk ba za su taba gushewa ba a cikin sabani dole ne sai an yi sabani shi sa idan ka ce to ai ni ina ma zan bi wancan malami ne ya ce abu kaza wannan ma malami ne shi ma ya faɗi kishiyarsa ga wani malamin can duk ya faɗi kishiyar nasu to ne zan to kai sai ka ce bar ka tsaya tsakiya kai ba za ka yi wani abu ba sai an daina saɓani to za ka mutu kuwa ƙashin ke fari ba ka san wannan abun ba saboda har Allah subhanahu wataala ya tashi ƙasarsa ba za a daina saɓani ba haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu walidhalika khalaqahu tun lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun manzon Allah yana da rai an samu saɓani na ra'ayi tsakanin sahabbai wani lokaci sayyidina abubakar zai faɗi magana sayyidina umar ya faɗi magana kishiyarta wannan bai saba masa ba ya saba masa haka nan nana aisha sayyidina abu hurairah zai faɗi magana nana aisha ta ce ba haka bane abdullahi dan umar zai faɗi magana nana aisha ta ce a'a ba haka bane duk kaga sabani ne amma galibi sabanin su na furu'a ne wata rana nana aisha ta samu labari cewa ga abdullahi dan umar sai na bada fatawa cewa mata idan za su yi wankan janaba sai sun tsefe kansu idan mace ta yi hukan janaba ta tsefe kanta da aka gawa rana aisha sai ta ce to an banda abu abdullahi dan umar daga nan man ya ce mu aske kanmu maimakon mu tsefe kanmu mu aske kanmu ta ce ni da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muna yin wanka a cikin daro guda babu abin da nake karawa a kansa sai kawai da samu ruwa na zuba a kai nasa uku na bubbuga shikenan ina fata an fahimta aga ba sabani bane shi ya faɗi magana ita kuma ta faɗi me kishiyar tasa to saɓani ba za a taɓa gushewa a cikinsa ba sai dai abinda ba a so shine saɓawar zukata amma saɓani na ra'ayi dole ne sai an same shi babban abin da ake bukata kai gare ka shine maɓuɓɓuga ta addinin musulunci abin da ake samun shari'a daga can guda biyu ne alƙur'ani da hadisi kowa idan zai kafa maka hujja zai kawo maka alƙur'ani ko hadisi ya ce da shi ba zai maka hujja sai dai inda ake samun bambanci guda ɗaya shine a Allah subhanahu wataala ya ajiye wasu mutane wanda suka rayu da manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ka san yadda ya fahimci maganar manzansa ko maganar da manzansa ya fassara ta sha mamman da yadda za ka fahimce ta saboda haka duk abin da ka ga ka yi saɓani da wani to abin da za ka shi ne sai ku koma fahimtar sahabbai da tabi'ai ana ake bambancewa shi ne sai a ce alkitabu wa sunna alaman hajjis salafil umma ƙur'ani da hadisi amma akan tafarkin magabata na gari su ne sahabbai da tabi'ai ina fata an fahimta kada na karanta aya na ce ni da fahimta ta da zauki na zan fassara ta kafin kai babu wani wanda ya fassara ta to aje a duba kada na karanta wani hadisi in ce ni zan fahimce shi galibi abin da ke batar da mu kenan idan ka karanta alkur'ani ko hadisi kuna musu da wani kai ka ci ga fassara shi ya ci ga fassara sai ka ce masa to ni na aje nawa kai ma ka aje naka mu je mu duba fassarar sahabbai da tabi'ai mu ga me suka ce to ana ake bambancewa ina fata an fahimta in dai kawo kan wannan hanyar insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai shirye da kai duk yadda aka yi daga sabani akwai masu gaskiya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce babu yadda za a yi duk yadda zamani ya lalace Allah madaukakin sarki zai samar da wasu at-ta'ifatul mansura tawaga ne wanda Allah madaukakin sarki ke taimakon su wanda ba sa gushewa akan gaskiya har sai Allah ta shi masa ba a rasa su a ko ina saboda haka ce to kai wanne zaka bar sauran sauran ba bita su ko abin da ya kamata shine ka nemi karatu daidai gwargwadon iyawa kuma ka duba malamin da yake tsoron Allah ka rinka neman fatawa a wajensa wannan shine abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce limakhtulifa fihi min alhaqqi bi idnika ka shirye da ni cikin abin da mutane suke sabani a cikin sa na gaskiya innaka tahdi man tasha'u hakika Allah madaukakin sarki kai kake shirye da wanda ka so ila siratin mustaqim izuwa hanya madaidaiciya wannan ta goma kenan sai ta sha daya kana yukabbiru asharan wa yahmadu asharan wa yusabbihu asharan wa yuhallilu asharan ويستغفر عشرا ويقول ويقول آه كان يكبر عشرا يا كسن tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin kabbara guda goma yana yin kabbara guda goma ya ce Allahu akbar har sau goma ita ma wannan addu'a buɗe sallah ce fa wa yahmidu asharan yayi alhamdulillah guda goma ita ma wa yusabbihu asharan ya tasbihi guda goma wa yahlilu asharan sannan la ilaha illallah guda goma wa yastaghfiru asharan yayi istighfari astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai guda goma shi ma wa yaqulu sannan yace allahumma ighfirli Allah ka gafarta min wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni wa afini ka bani lafiya asharan su ma guda goma wa yaqulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji ina neman tsarinka min adhiq yawm al-hisab daga kunci na ranar hisabi kunci ranar hisabi shine kuncin da babu wani kunci da yake shi kuntatuwa idan mutum ya shiga kunci ranar hisabi to har abada ba zai fita ba to Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan kunci na ranar hisabi asharan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta mai na faɗa sau goma sannan ta sha biyu yana cewa Allahu akbar thalathan Allah mai girma sau uku sai ce zul malakuti ma'abocin sarautu Allah maɗaukakin sarki shine ma'abocin sarautu shine sarkin sarakuna wal jabaruti da ji da isa da takama wal kibriyai wal azamati da girma kuma da ɗaukaka shi sa da ji da isa da takama duk siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki shi sa kai a matsayinka na dan adam idan kai ji da isa da takama sai Allah madaukakin sarki ya karya ka me yasa saboda bai dace da kai ba istikbar ne bi garil haqq mutum yayi girman kai ko ya jiji da kai ba da cancanta bai cancance shi ba saboda me abu na farko samar da kai ake da babu kai mutum asalin sa dogon mani ne aka samar da shi to kaga idan ka dubi asalin halitta ka ba menene na jiji da kai da dagawa ina fata an fahimta sannan mutum yana fitar da yawu yana fitar da majina zai je tsuguna ya fitsari ya bayan gida da sauransu duk mutumin da yake da wannan gajiyar ina wani abin girman kai da sauransu yanzu kuma da Allah subhanahu wataala ya dora masa cuta ya karama sai ya ganshi yayi me ya zama abin tausayi sai ya ga wani lokaci sai dai a kwantar da shi a tayar da shi hannunsa ma sai dai a motsa masa shi to ina ji ina ji da takamar saboda haka duk wanda yake da irin wannan siffa bai kamata ya ji da takama ba wanda baya gushewa babu abin da ya rigaye shi shi yake bayarwa ba a bashi shi yake ba da kariya ba a bashi kariya shi ya kamata ya ji da takama da isa shine Allah madaukakin sarki shi sa yake cewa alkibar alkibar ya uridai wal azmatu ridai faman naza'ani fi wahid minhuma qasamtuhu wala ubali ji da takama da isa gwadona ne kamar ka ce mayafi na ne hakanan dagawa kwarjalle na ne dukkan wanda ya nemi ya jayya da ɗaya daga cikinsu da ni ya ce shi ma zai yi irinsu Allah subhanahu wata'ala wani hadisi ne kudisi ya ce zan karya shi ban dan ba shi sa ba a san ji da isa da takama da ɗagawa da jiji da kai Allah maɗaukan sarki mana tsiri da su raba mu da su to waɗannan su ne addu'o'i da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake karantawa guda goma sha biyu kaga alhamdulillah ga sunan da yawa ɗaya har guda goma sha biyu abin da ya rage mana kawai shine sai mu je mu zaba sai ka haddace idan zaka iya ka haddace gaba daya shine abin da yafi sai ka je ka samu lokaci ka haddace shi gaba daya to abubuwan ma da basu waɗanda muhimmanci ba ki haddace su abubuwan da banza ma na duniya ka je ka haddace su yawa yanzu ka zauna wani in ya zauna lissafin kasuwa da sauransu duk suna kan sai haddace baya so sabace masa saboda me saboda ya san abu ne da ya shafi duniyarsa to kaga abin da ya shafi lahira ka ya kamata a rinka samun abubuwa masu muhimmanci ana haddacewa idan ka haddace su gaba daya sai ka zaɓi wanda suka kamata duk lokacin da zaka sallah sai ka karanta idan wannan sallah kai wancan wannan sallah sai kai wannan haka annabi shi mai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka kaga an samu riba kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace ana kuma ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته